ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 26 ga watan jumadal akhira shekara 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da takwas ga watan ɗaya shekara ta 2024 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya wuce mana dai karatu ne a cikin kabira ta goma sha tara kabira ta goma sha tara tana bayani ne game da shurbul khamri shan giya wanda giya ita ce duk abin da ke jirkitar da hankalin mutum ya raba shi da hankalinsa saboda haka a takaice in muka ce shan kayan maye ma'ana za ta fitowa fili satin da ya gabata mun tsaya a fasalin da malam ya kulla ya yi bayani game da wanda allah da manzansa suka tsinewa a cikin sha'anin giya wanda mun ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lissafa mana kusan mutum goma da dukkaninsu Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su ya nesanta su daga rahamarsa sakamakon ta'ammali da abin da ya shafi giya ko mai shanta ko ita giyar kanta ko mai sai da ita ko wanda aka siyarwa ko wanda yake tatsa ta ko wanda aka tatsawa ko wanda ya ɗauke ta ko wanda aka ɗauka zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya mana tsiri da su gaba ɗaya yau 'yan uwa insha Allah ta'ala za mu tashi gabar da mala ce faslun fasali zikirun nahayi an iyadati sharabatil khamri idza maridu wa kadhalika la yusallamu alaihim mala yace ambatan hani na shari'a an iyadati sharabatil khamri game da zuwa dubo waɗanda suke shan giya asharaba jam'i ne na sharif ala wazani fa'ala kamar a ce ƙatala ma'ana mashaya giya kenan babin ko fasalin zai yi bayani game da hani da shari'a ta yi game da zuwa dubo mashayi na kayan maye idza maribu idan suka yi rashin lafiya malai ce waka zalika la yusallamu alaihim hakanan duk mai ta'ammali da kayan maye ko sallama ba a yi masa in ji malin zahabi malaiti an abdullahi bin amru ibn al'as radiyallahu anhuma an karɓo hadisi daga sahabi abdullahi ɗan amru ɗan as allah ƙara musu yarda da shi da mahaifinsa ƙala ya ce la ta'udu shurra bal khamri kada ku je dubo mashaya giya idza maribu idan suka yi rashin lafiya wannan asar na abdullahi dan amur dan as Allah ya kara masa yarda imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa na adabul mufrad ba a cikin sahihinsa ya fitar da shi ba to sai dai ruwayar akwai rauni a cikinta kamar yadda mana albani ya ba a fata a wancan littafi na adabul mufrad qala al-bukhari imam al-bukhari Allah ya masa rahama yace wa qala ibn umar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace la tusallimu ala sharabatil khamri kada ku yi sallama ga mashaya giya ko mashaya kayan maye wannan asar shi na abdullahi dan umar allah kara masa yarda ya inganta imamul bukhari ya ambace shi ta'aliqan ya ambace shi ta'aliqan a cikin kitabul istizan babu mallam yusallam ala babu mallam yusallim ala man iqtarafa dhanban wa lam yazid salamuhu hatta tatabayyana tawbatuhu babin da imam bukhari ya kulla yake bayani game da neman izini amma kuma ba a yin sallama ga wanda yake zakke wa laifi har sai ya tuba to wannan asar yan uwa guda biyu na farko wani abdullahi dan amur dan as bai inganta ba amma asar na biyu na abdullahi dan umar asar ne ingantacce sai dai yan uwa asar din mauqufi ne ya tsaya magana ce ta abdullahi dan umar Allah kara masa yarda ma'ana idan makalle ta da kyau za ka ga ba magana ce ta manzan Allah ba ko sallallahu alaihi wasallam ba manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ya ce kada a yi wa mashayin giya sallama ba inda manzan Allah ne ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da magana ta riga ta ƙare idan ka ga mashayin giya ko dan maye kai masa sallama ba da ka saba Allah amma afsar ne da Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yarda sannan an samu wasu daga cikin malamai tun daga kan sahabbai har zuwa ƙasa wadda sun saba masa menene hukuncin yi wa wanda yake zakke wa sabo sallama ko mu'amala da shi malamai suka ce idan mutum laifin da yake aikatawa bai fitar da shi daga musulunci ba to babu laifi a masa sallama ko a yi mu'amala da shi idan ku har ka ce wanda ke aikata laifi ba za ka yi masa sallama ba to babu wani mutum a duniya da za ka yi masa sallama don babu wanda bayan aikata laifi sai dai malamai suka ce laifin kala-kala ne akwai wanda yake mai laifi ne amma yana ƙoƙarin bayyana laifinsa laifinsa a bayyane yake yinsa a fili baya shakka kowa baya tsoron kowa ba kuma ya saka yawa idan ya ga masu mutunci zai yi kayansa kawai gaba gaɗi ko kuma mutumin da yake kira zuwa ga laifinsa mai laifi ne kuma kiran wasu yake masu zo su tarayya da shi a cikin laifin nasa to malamai suka ce kaga irin wannan a shari'ance idan an kalli ƙaurace masa da rashin yi masa sallama zai kawo maslaha to sai a ƙaurace masa babu matsala malamai suna yin hujja ne da hadisin ka abu dan malik Allah ƙara masa yarda wanda ɗaya ne daga cikin mutanen nan guda uku da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa aka kaurace musu tsawon kwana hamsin tsawon kwana hamsin annabi ya ce a daina musu magana a daina musu sallama idan ki san yi sallama ma kara amsa gaba ɗaya me dalili saboda an tafi jihadi don yaɗa kalmar ubangiji su kuma sun zauna a gida ba su da wani uzuri haka kawai kun ga wannan saban Allah ne ko ba saban Allah bane saban Allah ne sai annabi ya ce to kada wanda ya ƙara shiga harkar su kuma haka akai hatta daga ƙarshe matansa na aure sai da aka ce kowace ta koma gidan iyayenta su daina mu'amala da su to amma sai malamai suka ce idan kuka kalli kissar daga ƙarshe an samu natija ko ba a samu natija ba ma'ana laifin da suka yi sun gane kuskuren su ko ba su gane ba sun gane sun gyara ko ba su gyara ba sun gyara har ɗaya daga cikin su abu dan mali kake cewa tunda na fahimci yadda gaskiya take da tasiri yadda Allah yake ƙaunar gaskiya yake fitar da ma'abocinta daga cikin takura da matsi ya ce tun daga lokacin wallahi ban ƙara yin ƙarya ba ya ce kai ko kai to labari nake yi ma an yi ƙarya ba zan yi wannan ƙaryar ba saboda yadda Allah maɗaukakin sarki da aka kwana hamsin ɗin ya saukar da aya ya barrantar da su ya ce an yafe musu gaba ɗaya kun ga an samu natija an ƙaurace musu an samu natija to haka nan idan akwai wani mai aikata laifi babban laifi sannan baya jin kunyar aikata laifin a cikin mutane wannan idan laifin da mutum yake tsakaninsa ne da Allah baka sani ba babu ruwanka wani zai maka gulma wani zai maka a ɗan ƙaramin magana ya ce maka wani kaza da kaza yake aikatawa kai baka sani ba abin saƙo yake babu ruwanka ka ci gaba da mu'amala da shi kamar yadda kake har sai abin ya bayyana a gare ka sannan akwai wani hukunci da za ka ɗauka sai ka ɗauka amma mutumin da baya jin shakka ko kunyar kowa laifinsa yake aikatawa to sai jama'a su kalla idan aka ƙaurace masa za a samu natija irin wacce aka samu a ƙauracewar da annabi ya sa aka yi wa abu dan malik sallallahu alaihi wasallam da sauran ƴan uwansa guda biyu ko ko ba za a samu natija ba natija shine ya gane kuskuren da yake ya gyara laifin da yake ya daina an samu natija kenan amma sai aka fahimci idan aka aurace masa za a ƙara baza ma shi ne kawai za a ƙara danna shi cikin matsalan ne zai daina mu'amala da kowa ya tsani kowa ya je ya ƙara gayyato wasu abokansa su ƙara dalmiya a ciki to babu matsala a ciki malamai suka ce idan akwai irin wannan to baya dacewa a ƙaurace masa irin wannan abin da ya kamata shine sai a jawo shi jiki a yi mu'amala da shi dan a rinka yi masa nasiha alal akalla zaka ga mutum idan ya fahimci cewa wani yana mu'amala da shi wani ma yana mu'amala da shi wani yana ganin girman sa wani yana dan basa yana dan bashi hasafi ko wani abu to zaka ga duk rashin mutuncin sa idan ya tashi a gaban waɗannan zai dan dakata zai dan kau da kai ya ga akwai suwana bari in daga kafa amma idan da a ce duk mutanen nan fa kowa ya share share na kuɗi shiga harkar safa sai ya kayansa sai je gaito wasu ma a shigo unguwar a zuwa abin da ba shi kenan to saboda haka yan uwa wannan nassi na Abdullahi dan Umar zamu kalle shi ne da wannan fuskar idan ya kasance akwai maslaha kaurace masa za ta dawo daina wannan laifin to a kaurace masa idan duk malamai sun hada akan cewa babu laifi a kaurace wa fasiki a daina mu'amala da shi kwata-kwata ya halatta amma da wancan sharaɗin amma idan aka kalli cewa jawo shi jiki mu'amala da shi kyautata masa shi zai sa ya daina to sai a canza kafa kuma sai a yi masa irin wancan din wannan sai a kalli yanayin abin a ga menene zai bada wuta idan an yi a ciki insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace la tujalisu shurrabal khamri kada ku zauna tare da mashaya giya wala ta'udu mardahum kada kuma ku je duba marasa lafiyansu wala tashhadu janaizahum kada ku halitti janazarsu kada ku je a yi muku sallah a yi musu sallah da ku ko kuma ɗauke su a je a binne su da ku kada ku je wa inna sharibal khamri yace saboda mashayin giya yaji'u yawmal qiyamati zai zo ranar tashin alkiyama muswaddan wajuhuhu fuskarsa ta yi baki kirin fuskarsa ta yi baki kirin mudli'an lisanuhu ala sadrihi ya saki harshensa harshensa ya zazzago akan kirjinsa yasilu li'abahu yawu yana dalala daga bakin nasa yawu yana zuba daga bakinsa yaqbiruhu kullu man ra'ahu duk wanda ya ganshi a wannan halin da yake ciki zai kyamace shi zai ji baya kaunarsa baya san sa wa arafahu annahu sharibu khamrin kuma zai gane shi lallai wannan abin da yasa aka masa wannan mugun tanadin a lahira mashayin giya ne shi za aka masa haka dan uwa wannan asar ko wannan hadisi ibn adi ya fitar da shi imam suyuti shi ma ya ambace shi sai dai hadisi ne mawdu'i shi ya hadisin ma mawdu'i ne ba ma ba ifi ba shi ya tsallake da ifi ma ya tafi mawdu'i Allah ya kyauta saboda haka hadisin da muka karanta a baya wanda suke dauke da ingantattun isnadai sun ishe mu qala ba'dul ulama'i mala yace wani daga cikin malamai yana cewa inna ma yunha an iyadatihim ai kadai abin da yasa aka hana zuwa duba marasa marasa lafiyan mashaya idan suna cikin mashaya giya aka ce a daina zuwa duba su li'anna sharibal khamri yace saboda shi mashayin giya fasiqun mal'unun fasiki ne kuma la'antacce ne fasiki ne da shan giyar da ya saboda ya fita daga da'ar Allah madaukakin sarki la'ananne ne saboda annabi tsira da amince tsara sabata a gare shi ya tsine mai shan giya wannan duk abin da malam ya faɗa haka ne akwai shi a cikin nassin hadisi qad la'anahu Allah wa rasuluhu Allah da manzansa sun tsine masa albarka kama ta qaddama fi qawlihi kamar yadda ya gabata a cikin faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa la'anallahu al-khumura Allah subhanahu wata'ala ya tsine wa giya giyoyi shine jam'in giya ko to Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka wa sharibaha da mai shanta shi ma Allah ya tsine masa albarka sai ma yace al-hadith karanta hadisin zuwa ƙarshe shine hadisin da muka karanta wancan satin annabi ya jero kusan mutum goma na duk aka tsine musu albarka fa in ishtaraha mala yace idan mashayin giya ya je ya siyo giya da kudin sa yasa kudin sa ya siyo wa asaraha sannan ya zuba wa kansa dan ya sha kana mal'unan marrataini to tsinuwa bi ta shafe shi kenan kun san ina malam ciro wannan a cikin wancan hadisin saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah ya tsine wa giya da mai shanta da mai zubawa da wanda aka zubawa to shi kun ga abu biyu yayi ya siyo kuma ya zuba kun ga tsinuwa bi ta tabbata a kansa kenan wa in saqaha li ghairihi idan ya shayar da giyar ga waninsa ma'ana ya bawa wani ya sha bayan shi ya sha sai kuma ya zuba wani ma ya sha kana mal'unan salasa marratin shi tsinuwarsa kuma ta rubanyi haka shi uku e yanzu bayan ya siyo shi ya sha ya kuma zuba wani kaga ya shiga cikin mu'tasiru hakina mai zuba wani ko mai tatsa wani shi ma tsinanne ne ko ya siya masa duk ɗaya ne duk ɗaya ne dama in ya siya in ya siya masa ai daidai yake da ya zuba masa ya sha ko dan ya siya masa ne dan ya sha falidhalika mala yace saboda wannan ne nuhi an iyadatihi aka hana aje a dubo shi ma idan ba shi da lafiya an iyadatihi wassalamu alaihi haka nan kuma aka hana a masa sallama illa ay ya tuba har sai ya tuba faman taba taba Allahu alaihi malai ce wanda ko ya tuba to Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa to wannan magana ita ma ƴan uwa kun ga sai ka ɗauke ta ka ɗora ta akan irin abin da muka ɗora magana sallama akai dubo mara lafiya wanda yake shaye-shaye shin akwai maslaha a cikinsa tashi ka je ka duba shi ba maslaha a cikinsa zai gane mutanen unguwa sun kyamace shi ba a ƙaunarsa saboda shi ɗan shaye-shaye ne ya dena idan aka yi masa haka zai dena to kowa ya ƙaurace masa sai a samu duk wasu masu mutunci duk wasu masu kirki sai su ƙi zuwa su je su dubo shi idan ya fito sai a kira shi a ce ka san abin nisa ba a je an dubo ka ba da ni da wani da wani da wani ka lissafa duk sunan manya manyan mutane wasu malamai wasu masu kuɗi wasu wasu masu mutunci haka duk ka lissafa su sai ka san da abin nisa ba mu je mun dubo ka ba sai a ban sani ba saboda harkar da kake ta shaye shaye mun maka nasiha mun maka wa'azi ka ki denawa duk abin da zamu maka ka ki ka dena shi sa muka ce to kawai wannan fita harkar ka sai ce a to in dai haka ne mutane kamar ku za ku kaurace min to na daina in akwai irin wannan to babu laifi sai a ke zuwa amma idan ya gane ba ku je kun duba shi ba zai dawo kuma dai rinka gaba da ku an fahimta da kuna dan gaisa yanzu kuma duk gaba daya daina kula kuma gaba daya to wannan ba maslaha a ciki kenan sai a je a dubo shi babu laifi haka nan misali ko yanzu misali yan caca ka wuce ka tarar da su suna caca ana ta lalaka ci babu laifi ka ce musu assalamu alaikum ba komai ko mutum yana cikin sabo ka wuce ka ce masa assalamu alaikum duk babu laifi ba kai laifi ba musamman idan wannan sallamar da kake za ta taimaka wajen jawo hankalinsa idan kai masa nasiha ya karba yan uwa wannan abin da nake faɗa yana da tasiri a cikin makwarai da gaske akwai wanda za ku ga irin waɗannan marasa jin za ku ga galibi abin da suke kallo cewa shine a unguwa kowa munafiki ne me yasa suke ganin mutane a matsayin munafiki saboda kowa kowa ya tsane su ba wani wanda zai dan kira sai ce ah wani ya gari ya kwana biyu bana ganin ka in ga dan dubu ɗaya zai ka dan kashe ba wanda zai masa wannan wannan din kuma in ka bashi dubu ɗaya ko da ka san ko da ka san kayan maye zai sha ka bashi ba matsala wani zai ce an na bashi kayan maye zai sha ba matsala ka bashi wannan kayan mayen da zai siya ya sha in Allah ya da nan gaba kai kuma kana da rawar da zaka taka a kansa ba haka bane shekul islam ibn taimiyya an masa fatawa game da tatar tatar wasu mutane ne da aka yi masu barna masu kakkashe mutane su kwace dukiyoyinsu su yi kaza su yi kaza aka yi masa fatawa cewa shin giyar da suke zuwa su siya su sha ya kamata a daina siyan musu ko kuma a hana sai da giyar ko kuma a basu ibn taimiyya ce in ma akwai wanda zai iya siya musu ya siya musu je su sha me dalili saboda idan suka sha hankalinsu zai ɗauke mutane su samu dama su tsira amma in ba su sha ba za su shiga gari kuma su je suka kashe mutane kaga da kisan kai da shan giyansu ne ya fi sauki shan giyansu yan uwan fahimci fikin ibn taymiya ko to haka wannan shi ma yake don wani mun sha tattauna da mutane irin sai mutum ya ce ai in na bashi zai je ya sha me ya sha kayan mai ne ya je ya sha din ya je ya sha amma za ka ko rashin mutunci yake in ya ganka wallahi zai saurara eh in ka ce masa kai bari ce to wallahi wani dan kai ne kawai sai dan na ga wani ne wallahi da sai kowa ya kasa kaga kai amfani ko baka amfani ba kai amfani to shi sa wani lokaci idan wasu suka aure musu wasu kuma sai su jawo su ji eh saboda a sami irin wannan din wani lokaci idan kai masa nasiha sai ya dauka a haka aka kana dan jin wani lokaci ma idan zaka dan zo masallaci na haka sai ka ce zo mutum masallaci haka wani lokaci sai ina zuwa ya gudu wani lokaci ka kara jawo shi ya fito masallaci tare ya zo ya sallah daya ya rinka kallon kansa kamar daban-daban haka kara cewa dawo ya zo ya sallah kwarai da gaske in dai mutum zai rinka sallah irin wannan wani lokaci wallahi sai kaga ya daina a rinka gwada wannan aka bi wancan mesot din aka gabe ba sai a canza mesot yawan Allah maɗaukakin sarki ya so shi da sira sai ga sun shirya da su dan burin mu da fatan mu aidin su shirya ko ba wanda muke fata ya shiga wuta a cikin su babu bakin ciki muke wallahi damuwa muke mu gayaran mu suna shaye shaye dan mun san amfanin su a cikin mu yana da yawa matasa ne dan da wahala ka samu wanda ya wuce shekara 40 zuwa 50 yana shaye shaye ba su da yawa akwai su amma ba su da yawa ƙananan yara ne shekara 15 20 20 da kaza haka manyan cikin sun daga 30 da hattara hattara ga mata babban abin ta kai duk sun shiga cikin harka don aka yi sa'a aka ceto su wallahi an ceto al'umma don kowace al'umma tana alfahari ne da samarinta da matasan cikinta to shi sa barin kai musu addu'a kuma na kokarin yin abin da zai sa su daina waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya shirya mana su faslun bala ce fasali zikru anna al-khamra la yahillu tadawi babu ko fasalin da zai yi bayani zai ambaci hakika giya baya halatta a yi magani da ita baya halatta a yi magani da giya e kowanne irin magani ne a ce maka ga wani abu amma sai ka sha giya a haramun ne addini bai baka dama ba za mu zo mu ji insha Allah ta'ala an ummi salamata radiyallahu anha an karbo daga uwar muminai ummu salama Allah ya kara mata yarda قالت أم سلمة تتي اشتكت ابنة لي وتأ دقتكين آيانا تاكا مدرش اللافية تتي فنبضت لها في كوز سيني متى تسمي أتكين ونكوبي النبيذ شيني تسمي idan suka ce nabi shine a samu wani abu daga cikin abin da suke tsimi da shi ko dabino ko zuma ko unabi ko ɗaya daga cikin abin da suke tsimi da shi ma'ana su bashi kamar yadda na faɗa wancan lokacin a ɗan tsima shi a ya ɗauki wani lokaci to sai su ce masa annabi to ta yi mata tsimi na magani na wani abu daga cikin abin da ta yi tsimi da shi tunda ba ambaci menene a nan ba saboda haka za ta bata a matsayin magani ta sha fadakala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yaghli sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo inda ummu salama take a lokacin wannan tsimin yana zabarbaka ka san irin wannan abin idan ya tsimu gani zaka yi shi kadai kamar tafafashin ruwan zafi ba haka yake ba da Allah ta naka samu tsaman ya fara eh ka bata ta dade din nan ka bude ta gani yake tana wani kumfa kamar ruwan zafi to shine yagli irin yana tafarfasan kawai sai annabi ya ga abin da za a sha kuma gashi yana ta kumfa kamar yana tafarfasa faƙala sai annabi ce da ita ma haza ya umma salama wannan kuma mai kenan ya ke ummu salama fazakartu lahu anni udawi bihi ibnati ta ce sai na ambata masa cewa zan yi wa ‘yata magani ne da shi ya rasulallah ai magani ne na tsima zan mata ta sha faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce inna allaha ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki lam ya ja'al shifa'a ummati fi ma harrama alaiha bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta musu duk abin da ka sani Allah maɗaukakin sarki ya haramta na abubuwan ci da abubuwan sha naman alade da sauran abubuwan da suke na haramun ne to Allah maɗaukakin sarki bai sanya warakar al'ummar annabi Muhammad kira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wancan abin ba wannan ka'ida ce mutsari da wanda ya kamata kowa ya rike ta uwa wannan hadisi hadisi ne ingantacce bi shawahidihi da shawahid dinsa abu ya ala imam tabarani ya fitar da shi a cikin mujmal nasa imam al-baihaqi shi ma ya fitar da shi haka na imam muslim ya fitar da wani hadisi irinsa shi ma to wannan hadisi yan uwa ɗaya daga cikin abin da za mu fahimta daga cikinsa shine yan uwa a duk irin abin da za a bar shi ya irin wannan tsumor ko da magani ne haramun ne a shashi wato wannan ya tuno min da wani abu ina tunawa ina tunawa akwai wani mutum da da ya zo yake yake ba mu irin wannan tsima-tsiman ya ce ko maganin tauri ko na abu mu sha ni wannan akai na abin ya faru ina iya tunawa akwai maganin da zai ba mu wallahi uwa maganin wari yake wallahi ɗoyi yake in ka kai shi bakinka wallahi ɗoyi yake sosai saboda sai an ba shi ya kusa sati biyu kuma a ce sai mun sha wa maganin tauri kuma yanzu taurin bai zo ba ba wani tauri walla da an samu da an samu da an samu ajin shiga ya to kaga wannan haramun ne shan sa saboda in ka shashi wallahi sai kaje kanka yana wani juyawa haka kaga wannan ai kayan maye ne baya halatta a shashi sannan yan uwa duk abin da yake haramun ne kamar yadda na bada misali da misali naman alade ko jini duk haramun ne a ci haramun ne a yi magani da shi malamai suka ce sai dai idan an rasa duk wani abin da zai zamto magani sai wannan ɗin komai an rasa na halal sai wannan suka ce to babu laifi za a iya amfani da shi to amma a cikin abin da suka yi rangwamen kuma suka ce ban da giya ita giya ko da an rasa komai yan uwa ba a magani da ita me dalili saboda nassin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ruwayan muslim ta nuna ita giya babu wani abu na magani a cikinta sai dai cuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce innahu laysa bidawa walakinahu da'un ita giya laysa bidawa ba magani ba ce in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa hadisin yana cikin sahihi muslim annabi ce walakinahu sai dai ita giya da'un me da'un cuta cuta ce in ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da wannan hadisin malamai suke cewa ita giya koda koda an rasa duk wani maganin da za a yi a ce sai mutum ya sha giya to haramun ne mutum ya sha giya a matsayin magani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama a cikin majmu'ul fatawa nashi yake cewa wannan ba za a yi kiyasin wannan da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake bayani game da mutum game da mutumin da ya takura ba mutumin da ya ji yunwa aka ce fa mani qurra ghayra bagin wala adin fala isma alai Allah ya ce ya hana cin mushe da naman alade da sauransu sai Allah ya ce amma wanda ya takura ya matsu zai iya halaka ransa zai iya fita daga cikinsa idan bai samu wani abu ya ci ba sai kasance babu komai a wajen sai mushe shari'a ta ce ci babu komai a wajen sai giya ita giya ce kadai za ta iya kawan masa da kishirwan da yake ji kai ya mutu sai ya dauka ya sha wannan lokacin ba magani bane wannan a lokacin menene ceton rai ne yan uwa magani daban ceton rai daban dan da yawa daga cikin malamai suna gani kayi magani in baka da lafiya ba dole bane yan uwa an fahimci wannan kuwa idan baka da lafiya zazzabi yana damun ka ba dole bane sai ka je asibiti in zaka iya ka zauna ka dogara ga Allah an fahimta haka al'amarin yake da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi da bayani ya kai bayani sabai suka tambayi annabi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace humul ladina la yatatayyaruna wala yastarquna wala yattawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne waɗanda ba sa yin camfi na farko kenan ba sa yin camfi na biyu wala yastarquna ba sa nema ai musu ruqiya idan ba su da lafiya ba sa zuwa ba sa zuwa su ce ai musu tawai da ai musu tofi ba sa zuwa ko su wa kansu ko su haƙura Allah maɗaukakin sarki ya warkar da su sannan wala yaktawuna ba sa yin lalas sakiya ba sa yi sannan abu na hudu ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah maɗaukakin sarki kadai suka dogara to faɗinsa cewa la yastarquna ba sa nema ai musu ruqiya sai malamai suka ce ashe ba dole bane ba wajibi bane idan baka da lafiya ka je asibiti in zaka iya zama kai tawakkali Allah ya warkar da kai shikenan in kuma ka je asibitin ba kai laifi ba an gane in ka je asibiti ba kai laifi ba kayi daidai na'am waɗanne idan mutum ya je idan mutum ya je baya ciki abinda nake so na fito da shi ana 'yan uwa shine shi ko idan mutum zai halaka ga abinci a gabansa saboda yunwa ya ƙici idan ya mutu aka ya kashe kansa ga abinci sai mutum ya ƙici to ya kashe kansa ka kaddara babu komai a wajen kawai sai ya bushe to idan ya mutu da wannan yunwar bai ci wannan mushen ba shi ya kashe kansa ya shiga cikin wala tulqu bi aydikum ilal tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima to idan giya ce kadai sai mutum ya dauka ya sha to malam ibn taymiya sai yake cewa ba za ka hada wannan da yin magani ba shi wannan cetar rai ne wannan kuma magani ne kawai saboda haka idan mutum ba shi da lafiya aka ce ba za a yi masa magani da kuma sai da giya kada ya yadda haramun ne an fahimta yan uwa ba a yi ba a yi wannan ya taso da wata magana akwai wanda suke zuwa turai musamman garuruwa ko kasashe masu sanyi da yawa sanyi masu sanyi da yawa za ku ga abin da suke amfani da shi wajen kawar da sanyin nan akwai giya ba haka ba ne in suka sha giya sai jikinsu ya ɗumi to kuma sai ka samu wasu daga cikin mutanen musulmi ne mutum amma ya je sanyi ya dafa shi saboda bai saba jin irin wannan ba irin nagarinsu ba ne sanyi ne za ka rinka jinsu har cikin ƙashinka yana shiga to sai aka ce masa ya sha giya wani kawai sai ce to daman ba addini ya tafi ba ruwansa addini bai dame shi ba ko ya islamiyyar da ake zuwa shi ba a sa shi ba baya zuwa eh kawai shi yaron birni ne kawai saboda ka sai ya fara shan giya daga nan shikenan kuma ya saba to kaga koda koda sai ya sha giya zai kare kansa daga wannan sanyin haramun ne ya sha wannan giya zai samu wani wani magani ya sha ba wannan ba haramun ne saboda ka yan uwa sai mu lura da kyau wannan baya cikin abinda a yake na larura da za a ce ai larura ce ai magani da giya ko abin da ya kama da haka wannan babu shi Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace zikru ahadith ahaditha mutafarriqa ruwiyat fil khamri ambatan hadisai da suka zo daban-daban da aka rawaito game da sha'anin giya min zalika daga cikin irin waɗannan hadisai ma zakarahu abu nu'aym fil hilya hadisin da abu nu'aym al-asbahani ya ambata a cikin littafinsa alhilyatul auliya ko hilyatul auliya an abi musa radiyallahu anhu daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah kara masa yarda yace utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi nabidhin fi jarratin an kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da tsimi kamar yadda na gaya muku ma'anar tsimi a baya fi jarratin a cikin wata kwalba ko mazibi na karau in aka ce jarra shine abin da aka yi shi da karau abin da idan ya faɗi zai iya fashewa to a ciki aka kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsimi lahu nashishun shi wannan tsimin yana nashish shine irin sautin da zaka ji tukunya tana in ta tafasa sautul ma idza ghala sautin da zaka ji ruwa yana idan ya tafasa an gane irin sautin aiko yauwa sai annabi ya ga an kawo masa abin sha kuma ba fa dafawa akai ba kawai tsabar tsumuwa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji abin da zai sha yana wannan sautin sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi ce ma haza annabi yace faqala sai annabi yace idribuhu bi hadha al-ha'id yace ku buga wannan abin da kawo mu a jikin wannan bangon ku buga shi a jikin bangon nan ya zube gaba ɗaya ya lalace fa inna haza saboda wannan abin da ka kawo mun na sha shurbu man la yu'minu billahi wal yawmil akhir abin shan wanda bai imani da Allah da ranar lahira bane eh shi ko annabi ya imani da Allah da ranar lahira kun ga dan me zai sha ba zai sha ba a riwaya da Imam nasai ya fitar daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yadda ta nuna Abu Hurairah ya kawo masa abin shan ya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi azumin nafila yayi azumi to lokacin da kusan shan ruwa yayi abu hurairah ya tanadi irin wannan tsumin ya ajiye manzon Allah dan annabi ya bude baki da shi saboda sai sai da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya rasulullah akwai abu kaza na ta da maka sai annabi ya ce to kusanto da shi saboda haka Abu Hurairah ya kawo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi yana budawa shine sai annabi sai ya ga wannan sai annabi ya ce dauke shi ka buga shi da bango dan wannan abin shan wanda bai imani da Allah bane da kuma ranar lahira ma'ana annabi ba zai sha ba kenan daga nan malamai suke cewa ashe kayan maye kaɗan ɗinsa da mai yawansa da haramun ne gaba ɗaya in dai abu kayan maye ne kaɗan ɗin shi da mai yawan shi dukkanin shi haramun ne baya halatta mutum ya sha wannan asar kamar yadda malam ya faɗa imam al-baihaqi ya fitar da shi bayan abu nu'aym ibn majah ya fitar da shi haka nan kuma yana da shawahid da suke ƙara ƙarfafarsa hadisi ne ingantacce وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لتحقيق من زن الله إرادة أمن تسارة تبت أغريش يتي من كان في صدره آية من كتاب الله wanda duk ya kasance a ƙirjinsa akwai wata aya daga cikin ayoyin Allah da ya haddace ina alarammomi wanda duk ya haddace wata aya daga cikin ayoyin alƙur'ani wasabba alaihal khamra sai kuma ya kwarara giya akan wannan ayar ma'ana ayar da ya taskance maganar Allah maɗaukakin sarki a cikin ƙirjinsa to na ƙirjin kuma yake shan giya ya wuce ta inda ayar take to duk wanda ya haka ya ce sai ji yawmal qiyamati kullu harfin min tilkal aya kowanne harafi daga wannan ayar zai zo ranar tashin alƙiyama harafi fa harafi aka ce alif lam kun harafi uku ne ko to kowanne harafi zai zo fa ya'khudhu binasiyatihi sai ya rike zankonsa an san zanko aiko irin gashin da yake gashin gaban kan mutum ke galibi za ga larabawa da yake suna da gashi da yawa suna tara gashi a gaba to irin wannan gashin shine ana ce masa zanko ba sanko ba zanko to kowanne harafi zai zo ya rike wannan gashin hatta yuqifahu bayna yaday Allah tabaaraka wa ta'ala har su je su tsaye da shi a gaban Allah subhanahu wata'ala fa yukhasimuhu su yi husuma tare da shi ma'ana su yi ce in ce akan laifin da yi a gaban Allah maɗaukakin sarki su kai ƙararsa dan mai kirjin da aka aje ayon alƙur'ani kuma zaka je ka shage a cikin su wa man khasama alqur'ana wanda ko di yayi husuma da alqur'ani husima to za a ci riba a kansa ribar a husuma ƙarshe kansa za ta kuma ba zai sha da daɗi ba falwailu liman kana alqur'anu khasmahu azaba ta tabbata ga duk wanda ya kasance alqur'ani shine zai zamto a bakin husumarsa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama dan uwa wannan hadisi malai ce lam a'fir alaihi kwato kwata malai ce shi bai san inda wannan hadisin yake ba saboda haka hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba abinda dai muka sani yan uwa shine duk mutumin da ya karanta alkur'ani ya ƙi yin aiki da shi ya ƙi bin koyarwarsa to shi matsalar da zai shiga shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa zai kai ƙararsa wajen Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama manzon Allah da kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kai ƙararsa wajen Allah wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjuran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ce ya ubangiji mutane na sun kaurace sun dauki wannan alqur'ani abin kauracewa me ake nufi abin kauracewa baka karanta shi baka aiki da shi baka kira zuwa gare shi duk abin da alqur'ani yake bukata a yi da shi mutum baya yi to annabi zai kai ƙara karanta tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu Allah ya sa ba ma cikin wanda manzon Allah zai kai ƙararsa gaban Allah subhanahu wataala waja anin nabi sallallahu alaihi wasallam mala yace hakanan yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma min qaumin ijtama'u ala muskirin fi dunya babu wasu mutane da za su tattaru su taru akan wani abin maye suna sha a duniya illa jama'ahum Allah fi nar face sai Allah subhanahu wata'ala ya tattara su suma gaba ɗayansu a cikin wuta fa yuqbil ba'dhum ala ba'dhin yatalawamuna sashin su zai fuskanci sashi suna zargin juna suna aibata juna wannan yana zargin wannan wannan yana zargin wannan fa yaqulu ahaduhum lil akhar ɗaya daga cikin su zai gaya wa ɗaya ya ce ya fulanu ya kai wane la jazakallahu anni khairan kada Allah ya saka maka da alkhairi game da ni dan baka yi kyakkyawan mu'amala da ni ba fa anta allazi awrattani hadha al-mawrid kai ne ka gangarar da ni wannan magangarar inda nake ciki yanzu kai ne sanadi kai ne ka jani kai ne ka kai ni wajen wa yaqulu lahu al-akharu mithla dhalik shi ma ɗayan sai ya gaya ɗayan haƙe ce babu ruwa na kai ne kai ma kai ne ka jani haka za su rinka zargin juna yan uwa wannan hadisi shi ma ba shi da asali bai inganta ba amma ma'anarsa mai kyau ce a cikin alkurani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka bi ko kai abota da shi a cikin saban Allah sawa'un shan giya ne ko shan wani abin da yake ba na ba giya a kayan maye ko kuma saban Allah kowane iri lallai wannan abin zai faru tsakaninka da kowane ne zaka za ku zargi juna Allah subhanahu wataala ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin al-akhilla su ne badaɗai masoya wanda kullum ba sa rabuwa suna tare saboda san juna saboda abota saboda aminci amma sai dai abotar tasu ta saban Allah ce ta zuwa inda bai dace ba ce ta zuwa inda yake saban Allah ne ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ce makiya za su zamto abokan adawa wannan yana tsine wannan wannan yana tsine wannan wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da ranar tashin alkiyama wannan zai ce ba ni ba kai wannan ma zai ce da wancan ba kai ba ni haka duk yadda suke a duniya suna son juna kamar su haɗe juna yan kwana tashin alkiyama za su tashi ba sa son juna in dai ba wanda suka haɗe saboda tsoron Allah ba shi sa Allah madaukakin sarki ce illal muttaqina sai masu tsoron Allah istabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم ما تبرأوا منا za su ce ina ma muna da wani karan da za a ƙara mai da mu duniya mu dawo duniya mu zo mu yi baran-baran tsakaninmu da ku in gaya muka cewa ba kai ba ni kada ka ƙara shiga harkata sannan a mai da mu lahira ina ma za a yi mana haka akwai wannan damar babu wannan damar shi sa Allah ya ce kazalika yurihimullahu amaluhum hasaratin alaihi Allah ya kiyaye saboda haka wannan hadisi da makaranta bai inganta ba amma ma'anarsa mai kyau ce waja an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala malai ta haka nan yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man shariba al-khamra fi dunya wanda ya sha giya a duniya saqahu Allah min sammil asawidati Allah madaukakin sarki zai shayar da shi daga wani bakin a sam wani bakin poison asammu shine abin nan poison za a shayar da shi wani poison irin na wutar jahannama baki kirin shurbatan ya ta saƙatu laham wajuhu fil ina'i qabla an yashrabaha wani irin abin sha ne wanda naman fuskarsa zai rinka zazzagowa ya babbako ya rinka shiga cikin abin shan kafin ma ya sha ruwan saboda tsananin zafi da ya kai fuskarsa nama fuskarsa zai zazzago gaba ɗaya shiga cikin ruwan fa'i za ta saƙaƙa lahamuhu wa jilduhu idan naman fuskarsa da fatarsa gaba ɗaya suka zazzago suka shiga cikin wannan ruwa ya ta'azza bihi ahlun nar duk waɗanda suke wutar jahannama sai sun cutu da warin fuskarsa da warin abin da yake tattare da shi na fatarsa ala ku saurara wa sharibuha mai shanta wa asiruha da mai zuba ta wa mu'tasiruha da wanda ake zubawa wa hamiluha da mai daukar ta wal mahmulatu ilaihi da wanda aka dauka aka kaiwa wa akilu samaniha da wanda yake cin kudin ta shuraka fi ismiha dukkaninsu sun yi tarayya wajen samun alhakinta wajen samun zunubinta la yaqbalu Allahu minhum salatan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karbi sallah daga gare su ba wala hajjan ba zai karbi hajjin su ba wala sauman ba zai karɓa azuminsu ba hatta ya tubu har sai sun tuba fa in matu qabla tawbati idan ko suka mutu kafin su tuba kana haqqan ala Allah ay yusqiyahum bi kulli dur'atan sharibuha fi dunya min sadidi jahannam haƙƙi ne akan Allah subhanahu wata'ala ya shayar da su ga kowanne makwarwa guda ɗaya da suka sha na giya a shayar da su mai sadidi jahannam shine dagwalan wutar jahannama dagwalan wutar jahannama jini da ruwan ciwo da bayan gida da fitsa irin waɗannan abubuwan da na ‘yan wuta shine sadid saboda haka da shi za a shayar da su ala ku saurara wa kullu muskirin khamrun duk abin da zai juyar da hankali ya sa mutum maye wannan sunansa giya wa kullu khamrin kuma kowace irin giya haramun haramun ce Allah madaukakin sarki haramta ta dan uwa wannan hadisi shi ma bai inganta ba wa yadkhulu fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan abin da aka faɗa malai ce zai shiga cikin faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya ce kullu muskirin khamrun duk abin da ke sanya maye wannan giya ne wannan hadisin ya inganta ko muslim ya fitar da shi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda sai malai ce a kullu muskirin khamrun alhashishatu kama sayati kalamu alaiha kamar abin nan alhashisha shine kamar wiwi shine hashish za ce masa alhashish wiwi kenan abinda yake kamar na yake da suna ganye-ganye a daka shi a zuba shi a takarda ko a rinka zuƙa wannan wiwi kenan eh wato da masu shan wiwi sun san irin bala'in da suke shawo kansu wallahi da mutum ko kuɗi aka bashi ba zai sha ba saboda in ka kalli masha wiwi zaka ga shi fa direct wutar yake sha kai tsaye yanzu kalli sigari sigari duk yadda ake faɗa bala'inta tana sa ciwon hanta tana sa ciwon koda tana sa kaza tana sa kaza likitoci suna ta faɗa amma za ga akwai filta ba haka ba ne wannan filta fa da kake gani tana ɗan tace hayakin ne baya shiga gaba ɗaya haka ne amma shi wiwi fa akwai filta kai tsaye yake sunan wani waƙa busu kai tsaye yake danna shi kawai gaba ɗaya kai tsaye duka yake shiga da wata fitina da ta fito wai ya suna shi ɗan abin da ake rikewa rinka sha shisha shisha wani likita yake cewa kaga wannan shishan illar da take yi tafi illar sai sigar da wiwi ma gaba ɗaya ita kuma tafi abin takaici al'ummar mu gaskiya tana buƙatar tana buƙatar orientation yan uwa wayan shisha ta zamto abin gayu ka duba da shaidan wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an sabil Allah ba dauke zarge ce wai sai kaga an zauna a gida fa an yi baki irin gidan yan gayo sai a kawo shisha aje haka fa ake uwa kamar kai ne ke bako baka je ka kawo masa ruwa da ɗan lemu haka an kawo shisha wai wayewa ce wannan sai a kunna ana sha an wannan ya zuka sai ba wannan ya zuka wannan ya zuka ba wannan Allah kalla shi sa za ga ita a fili ma za ga ana shanta in ka je irin join join haka da ake na yan gayu haka za ga a fili ake akwai gurin ma da ake tana da kawai da shan shisha suna nan akwai ta a cikin gidajen mutane da yawa ayyansu suna sha dubba wasu basu an kara ba wani kuma ya sani shi an ce masa ai ba komai ba ne an ce maganin mayu ne Allah kiyaye Allah ke ta wani ta wani dan dan shaye-shaye idan ya je kulle ɗakin sa sai ya kunna wiwi sai ya kunna tararen wuta kusan guda biyar to sai warin wiwi wanda warin tararen wuta sai su rinka fitar da wani irin kanshi ba bisa ta wani warin me nake ji ne sai ce maganin mayu ne baba wallahi kai uwa wa maganin mayu ya kunna da aika maganin maganin mayu ne Allah ya kiyaye Allah ya shirye da mu ina maka tsaya wa kala saman yin hako alhashishatu ko kama sai ya tilkalamu alaiha insha Allah malai ce kamar yadda zance zai zo akan ita ma wiwi a nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala sai malai ce ruwiya an rawaito inna sharabatal khamri hakika mashaya giya idza atau ala sirati idan suka zo tsallaka siradi يتخطفهم الزبانية إلى نهر الخبال زبانياوا ملائكو زاسو توتوسو سبغوسو زواغ نهر الخبال شيني تبكين كزنتا تبكين دوء ددتي دا ين وتا فيسقون بكل كأس شربوها من الخمر شربة من نهر الخبال sai a shayar da su duk irin shan da suka yi a duniya gwargwadon makarwar da suka yi a duniya to haka za a shayar da su wancan mugun tafkin na wutar jahannama idan kwalba ɗari ya shanye a duniya to za a shayar da shi kwalba ɗari idan kwalba dubu ya shanye za a shayar da shi kwalba dubu da wancan tafki falau anna tilka sharbata da za a kaddar cewa wannan abin shan da za a shayar da su tusabbu minas sama'i a kwararo shi a zubo da shi daga sama zuwa duniya la aharaqati samawati min harriha da sama ta kone ta babbake gaba ɗaya saboda zafin sa amma shi haka za a shayar da su yan uwa wannan hadisi shi ma ba shi da inganci bai inganta ba malai ce na'udhu billahi minha muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga gare ta ita mai kenan ita giya Allah mana tsari da giya wannan za mu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah